الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى والمقصود أن هذا الجنس واقع لكن يقع أيضا ما يظن أنه منه كبير أو لا يميز كثير منهم كثير كثير من نفرق نعم نفرق ما كثير نعم ولكن يقع أيضا ما يظن أنه منه كثير أو لا يميز كثير منهم الحق من الباطل كما يقع في الأدلة الأقلية والسمعية فمن هؤلاء من يسمع خطابا أو يرى من يأمره بقضية ويكون ذلك الكتاب من الشيطان ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان وهو يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب ورجال الغيب هم الجن وهو يحسب أنه إنسي وقد يقول له أنا الخضر أو إلياس بل أنا محمد أو إبراهيم الخليل أو المسيح أو أبو بكر أو عمر أو أنا الشيخ فلان أو أنا الشيخ فلان فممن يحسن منهم الظن وقد يطير به في الهواء أو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة فيظن هذا كرامة بل آية ومعجزة تدل على أن هذا من رجال الغيب أو من الملائكة ويكون ذلك شيطانا لبس عليه فهذا ومثله واقع كثيرا كما أعرف منه وقائع كثيرة با كما أعرف كوكب نعم أعرف منه وقائع كثيرة كما أعرف من الغلط في السمعيات والأقليات فهؤلاء يتبعون ظنا لا يغني من الحق شيئا ولو لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله بل اعتسموا بالكتاب والسنة لتبين لهم أن هذا من الشيطان وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه ووجده وما يجده محبوبا إليه بغير علم ولا هدى ولا بصيرة فيكون متبعا لهواه بلا, بلا ظن وخيارهم من يتبع الظن وما تهوى الأنفس وهؤلاء إذا طلب من, من أحدهم حجة ذكر تقليده لمن يحبه من آبائه وأسلافه كقول المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإن أكسوا احتجوا بالقدر وهو أن الله أراد هذا وسلط عليه وسلطنا عليه نعم وسلطنا نعم وهو أن الله أراد هذا وسلطنا عليه فهم يعملون بهواهم وإرادة نفوسهم بحسب قدرتهم كالملوك المسلطين وكان الواجب عليهم أن يعلموا بما أمر أن يعملوا بما أمر الله فيتبعون ما أمر الله وما يحبه ويرضاه لا يتبعون إرادتهم وما يحبونهم ويرضونه وأن يستعينوا بالله فيقولون إياك نعبد وإياك نستعين فيقولون.
لا حول ولا قوة نعم فيقولوك نعم فيقول إياك نعبد وإياك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله لا يعتمدون على ما أوتوه من القوة والتصرف والحال فإن هذا من الجد وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقول عقب الصلاة وفي الاعتدال بعد الركوع اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari dake nan rijiyar Zaki a wannan yammaci na Litinin daren Talata yau muna goma ga watan Rabi'u Jumada Jumada Thani hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da ɗaya ga watan sha biyu shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurkan bayan alhaƙa wal mutlan wallafar al'imam shekul islam abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyata rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na 93 a cikin wannan littafi مالك يتي والمقصود أن هذا الجنس واقع لكن يقع أيضا ما يظن أنه منه كثير أو لا يميز كثير منهم الحق من الباطل لما أمن تابا شيخ الإسلام ابن تيمية ينا قيا منا يدى باين الله نقري suke samuwa gamsu suke samun gamsuwa da abin da suke kai na gaskiya zuciyarsu take nutsuwa da abinda suka ji na ayoyin alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sa ta baba akan abinda suka ji na fadar Allah ko fadar manzansa sallallahu alaihi wa sallama zuciyarsu tana samun yaqini ba sa tunani cewa ko wannan abin da aka gaya musu ko ƙarya ne ko kaza ne suna samun wannan tabbacin a ransu saboda yadda suka tsarkake tsakaninsu da ubangijinsu suka tsarkake bautarsu ga Allah suka mayar da hankalinsu gaba ɗaya zuwa ga ubangijinsu da ka ubangijinsu yana musu wannan tagomashin yana musu wannan ni'imar idan to zuciyarsu tana kudirce abin da yake gaskiya kuma tana nutsuwa da wannan wanda Allah ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub saboda ka zukatansu suna samun nutsuwa saboda ambatan Allah da suke yi to amma wani lokaci shaidan kuma yana yin wasa ga wasu waɗanda ya samu nasara a kansu saboda wasu dalilai da suka yi da suka jawo kansu nisantar ubangiji subhanahu wata'ala musamman ma idan suka nisanci littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suka rike wasu hanyoyi na bid'a wanda suke ganin waɗannan hanyoyin alkhairi ne to shaidan yana yin amfani da wannan wajen ya sa musu yarda da gamsuwa da abin da suke yi tare da cewa abin da suke yi ba gaskiya ba ne ƙarya ce amma sai ya sa musu nutsuwa da gamsuwa da wannan ƙarya to wasu ba sa iya bambance gamsuwar da take ta samo asali daga bin Allah da manzansa bin sunnar Allah da littafin Allah subhanahu wataala da kuma gamsuwar da ta samo asalinta daga kaucewa waɗannan hanyoyin guda biyu idan mutum ya kaucewa hanyoyin nan guda biyu wato alkur'ani da sunna ya bi soye-soyen zukatansa ya kama shaci faɗi da tatsuniyoyi to shi kuma a nan sai iblis shi kuma sai ya samu tashi damar sai ya sa musu gamsuwa a zuciyarsu da nutsuwa akan abin da suke kai na bid'a to wasu ba sa iya bambance tsakanin wannan da wannan wani lokaci ma har su dinga jin wasu 'yan muryoyi ko cikin dare ko cikin halin tafiya ana ba su wani umarni ko su gamu da wasu waɗanda za su zaci bayan Allah ne na ƙwarai su ba su wani wata doka ko su ba su wani hukunci daga nan kuma sai su ƙara shiga cikin ɗimuwa su ƙara datsa cikin halaka to wannan ita ce gabar da ibnu taymiya yake yake kuma ishara zuwa gare ta ce to wasu ba sa iya bambance tsakanin abinda mutum yake ji a ransa na gaskiya da nutsuwar da yake samu saboda bin Allah da manzansa da yake da kuma wadda ta samu asali daga shedan kuma shi shedan shine ya sa wa mutum wannan nutsuwar akan akan barnar da ya dora shi akanta to shine yake cewa والمقصود أن هذا الجنس واقع إذن وانا جنس الأمر ينفعلوه لكن يقع أيضا ما يظن أنه منه كثير أبو بوا ديوا سكن فارو أذا تتشيوا شما إذن وانا جنس لنا متانا قولي na da suke ji na gamsuwa da abin da suke kai na littafin Allah da sunnar annabi aw la yumayyizu kathirun minhum al-haqqa min al-batil ko kuma ya zanto da yawa ba sa iya bambance ƙarya da gaskiya daga cikin wannan al'amari kama ya qau fil adillati al-aqliyyati was-sam'iyyah kamar yadda wasu da dama ba sa iya bambance dalili na gaskiya wato hujja ta gaskiya da za a kawo daga alkur'ani ko daga sunna da wacce ba ta gaskiya ba don wani lokaci za a iya ɗaukan aya alkur'ani a aji ta ba mahallinta ba a yi hujja da aya ce ta alkur'ani amma kuma an ɗora ta a wani matsayi a wani bigire wanda ba nan ne bigiranta ba ko kuma a ɗauko wani hadisi a ɗora shi ba bigiransa ba ko ma a ɗauko hadisin da bai inganta ba ko ma a ɗauko hadisi na ƙarya a yi hujja da shi to wasu ba sa iya bambanci tsakanin wannan da wannan da haka da zarar suka ji wani yana karatu yana jawo ayoyi sai su cewa abin da yake faɗa daidai ne dan ta tsine in yana karatu sai ta jawo ayoyi amma inda ayoyin suka nufa daban inda shi kuma ya nufa daban to wanda baya bambancewa sai ya dauka wata hujja yake bayarwa tare da cewa abubuwan da yake karantawa na ayoyi duk kusa suke masa dukan su kusa suke masa in aka tsaya aka bi su daki daki sai a ga gaba ɗaya suna murkushe abin da yake kai ne amma wani baya fahimtar haka to shine yake cewa akwai dalilai na hankali da dalilai na alkur'ani da hadisi waɗanda wasu ba sa iya bambance inda aka ɗora su inda ya dace da inda bai dace ba famin haula iman yasma'u khitaban aw yara man ya'muruhu bi qadiyya daga cikin irin waɗannan wanda ainihin suke cikin dimuwa akwai wanda zai rika jin wasu maganganu haka da ana magana da shi bai ga mai maganar da shi ba sama irin waɗanda ake ba su irin wasu wurdai ce su tashi tsakar dare sai ya naɗi fi ƙawa dubu uku ko dubu hudu saboda haka cikin dare ya zauna ya ta yi ga bacci yana damunsa watakila an sa shi ya yi azumi na wajen sati guda saboda haka yana cike da yunwa ga kuma gajiya to cikin dare zai rika jin wasu 'yan muryoyi haka sai cewa ya samu usuli shi tashi ta fashe saboda haka a lokacin shaidanu kuma sai samu wata dama sai ta rada masa wasu abubuwa sai a umarce shi da wani abu aw yara man ya'muruhu bi qadiyya ko ma ya ganshi ido da ido ta ce ga wani hukunci ina umarta ka da shi ko ga wani wuridi ko ga wani lakani ko ga wata sallah ko ga wani wani fatahi wa yakunu zalika al-khitabu min ash-shaytan wannan kuma muryar da yake ji da zanto daga shaytan ne wa yakunu zalika alladhi yukhatibuhu ash-shaytan ko wannan da ya hadu da shi suke magana shaytan ne wa huwa yahsabu annahu min awliya'i Allahi min rijal al-ghaib amma tsammanin shi ya hadu da wani waliyi ne daga cikin waliyan Allah cikin mutanen koye ce saboda haka waɗannan wuridan manya-manya da aka ba shi ya ta yi Allah ya haɗa shi da ɗaya daga cikin waliyan mutanen koye tare da cewa shaidan ne daga cikin shaidanin koye wa rijalul ghaibi humul jin mutanen koye mazajen koye su ne aljanu wa huwa yahsabu annahu insiyyun ko ya cewa mutum ne saboda haka wani daga cikin bayan Allah ne waliyai Allah ya tashe shi ya bayyana masa shi har suka yi magana wa kad yaqulu lahu ana al-khadir ko yace da shi shine shine shine halliru saboda saboda ya ya amince ya yarda da maganar da ake gaya masa cewa al-khadir yana nan da ransa bai mutu ba kuma waliyi ne daga cikin waliyai saboda a fifita waliyi akan annabin Allah ko akan manzannin Allah idan an ce annabawa suna komawa ga Allah su suna mutuwa to shikenan shi ga waliyi nan amma shi can zamanin annan musa yana nan kuma a san ma daga wani zamani ya fara ba saboda haka sai a ce to kaga wannan ya nuna cewa wali ya fi annabi shi yasa suke dacewa akan cewa ba su yarda a ce annabi ba ne saboda in ka ce annabi ne to ka toshe musu ƙofar fifita waliyai akan annabawa to mun yi wannan karatun a suratul kafi da dalilai masu ƙarfi da suke nuna cewa khadir annabin Allah ne sannan kuma yadda annabawa suka shuɗe shi ma ya shuɗe amma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul Allah ce Muhammadu ba wani bane face manzo kuma manzanni sun wuce gabaninsa sun wuce saboda ka babu wani manzo da ya saura a duniya duka annabawa sun tafi saboda ka wannan al'umma kuma annabinta na ƙarshe shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah subhanahu wataala ya karbi ransa na kamayyitun wa innahum mayyitun to saboda haka sai haɗu da wani sai ce da shi shine khadir au ilyas ko ce shine ilyasu dan suna cewa shi ma yana nan da ransa to saboda haka sai ya da awar ce shi shine wannan bal ana muhammadun wani ma ce masa shine muhammadu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka sa akwai wadanda su ma suna nan suna da awar cewa suna ganin annabi karara baro baro yana yawo yana yawo ko ina da ina yana yawo ko ina da ina sai na abubakar game da yake cin sayar bukari da muslim cewa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata haka wanda yafi kowa sanin annabi sallallahu cikin wani al'umma ya fada shine abubakar sannan wanda yafi kowa san annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina abubakar din rashin mutuncin mutum ba zai ce ya fi sayyidina abubakar san annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda yafi kowa san annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahihai ne yace man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut saboda haka Allah subhanahu wataala ya dauki ran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama isar da sako kakab Allah ya cika addini saboda haka aikin da aka aiko shi yayi yayi wa al'umma ya koma ga Allah ya cika sakon Allah subhanahu wataala to wasu sai su gamu da wani a daji sai sai ce da su shi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam aw Ibrahim al-Khalil ko kuma yace shi Annabi Ibrahim ne badadayin Allah aw al-Masih ko yace shi Annabi Isa ne al-Masih aw Abubakar aw Umar ko yace shi Abubakar ne ko Umar aw ana shaykh fulan ko yace shi ne shehi wani wato kowanne da irin girman ƙaryar da zai yi wani ya taso tashi ƙaryar sai ɗauko ta da girma da faɗi ce shi ne annabi muhammadu su wani kuma ya ɗan rage ce a shi annabi ibrahim ne daga ya ɗan yi ƙasa kenan wani kuma ya ce a shi almasihu ne isa ne daga ya yi ƙasa wani kuma ya ce a shi abubakar ne to kowa da irin yadda zai murje idansa ya yi ƙaryarsa wani ma ya ce shi shehiwa ne ba zai kai kan shi da annabi ba ko yana tsoron kada a gano shi da wuri sai ce shi shi shehi ne sai faɗo ni shehi da ya daɗe da mutuwa sai ce shi shi ne saboda haka shi kuma wannan sakaran sai tafi yana ta cewa ya ga ai ya haɗu da shehi ko ya haɗu da annabi ko ya haɗu da wani ga kuma ma abubuwan da ya bashi ya ce ku riƙe kaza ku riƙe kaza ku riƙe kaza ko in wata bid'a ce suke kai ce ku riƙe wannan bid'a gam gam ka kusaki saboda haka sai su ta jin daɗi cewa sun samu wata hujja ta kai tsaye su ba ma sai an karanto isnadi haddatana haddatana ba su kai tsaye ga shehinsa ya gamu da annabi ko ya gamu da shehi ya gaya masa da kusan cikin bidiyoyin da ake akwai waɗanda an ce ma kai tsaye daga annabi aka gani aka gamu ya bada su aw shaykhu fulan mimman yuhsinu bihum adh-dhann cikin mutanen da yake kyautata zato gare su wa qad yatiru bihi fil hawa yana iya daukar shi ya tashi da shi cikin iska su yi sama ya tafi ya kai shi wani wuri duk akwai waɗanda duk hakan ta faru da su shaidanun nasu sukan ɗauke su yawo da su a cikin iska wannan sai ta ƙara tabbatar da su a kan ɓatan da suke cewa ilalle sun ga karama kuma almajiransu ma su ƙara tabbatar da cewa shehinsu akan gaskiya yake tun da gashi an yi tsuntsu da shi an kai shi wani gari mai nisa nabi sallallahu alaihi wasallama duk da matsayin da Allah ya bashi ba wata rana da aka taba daukar shi a cikin iska aka yawo da shi annabi Sulaiman shi ya samu wannan da iska take ke daukar shi sama ya yawo da shi to shi kuma ya yi addu'a ya roki Allah Allah ya karba addu'arsa رب رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب to annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma taba neman wannan ba matsayin da Allah ya bashi ya fi karfin a dauke shi a cikin iska mutumin da aka yi tafiya da shi ta isra'i ta da aka yi wannan isra'i da shi ai kaga ya fi ƙarfin iska ta yawo da shi a sararin samaniya mala'ika ne zo tafi da shi babu wani wanda ya samu wannan darajar aka tafi da shi isra'i aka tafi da shi mai iraji to ana samun waɗanda shaidanu su suke musu haka saboda yadda da suka yi da shaidanin da hidimta wa shaidanin da suke yi da bauta musu da suke yi suna musu hidima suna jin daɗi da haka su ma bari su kyautata musu su yi musu wani abin da zai ƙara musu matsayi da daraja a idanun mabiyansu saboda haka sai a ɗauke shi mutane suna tsayuwa arfa yana ƙasarsu ranar arfa sai kawai a wayi gari a ɗauki shaɗanu su ɗauke su kai shi arfa da kayan jikinsa da komai ba ihrami ba miƙati ba talbiya yayi wata hajji ba ta musulunci ba fa yahujju hajjan لم يأتي به الإسلام ليس حجا إسلاميا حج مسلمci shine ka tsaya a miƙati ka sa ihrami kai talbiya ka tafi kana labbaik Allahumma labbaik amma shi tsumul an dauke shi sai dai kawai bude ido ya ganshi a tsakiyar arfa da kayansa jikinsa kuma a dauko shi a da shi gida kaga bai yi sa'ayi ba bai yi dawafi ba bai komai ba kuma yace ya halarci haji kaga in ba aiki shedanu ba wanda zai saka irin wannan ya san cewa ba shi ne Allah yake so kai ba to kuma kai daga lokaci shi kenan sai ka rika jin cewa ai ta tabbata kai waliyi ne ga kuma wata karamarka da ta bayyana saboda ka tsayuwa arfa an yi tsayuwa arfa ranar laraba kana garin ku ranar laraba ka waye gari amma sai ga ka arfa kuma sannan an da kai gida a ranar ka kwana a gidanku to wace hajji ce wannan kai ba da hajji musulunci hajjin shaidanu ce وقد يطير به في الهواء أو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة yana iya kawo masa abinci a inda babu abincin sai kawo masa abincin a inda babu irin wannan abincin sai kawo masa shi yana daga cikin abin da hallaj ya riƙa yi wa mutanensa har suka rudu da shi sai a gan shi da wasu kayan marmari waɗanda a garin da yake babu irinsu ko ba lokacinsu ba ne lokacin da ba lokacin mangwara ba sai a ganshi da ƙula-ƙulan mangwara a gabansa yana sha ko wasu kayan marmari da babu su a garin sai a ganshi shi yana sha sai ya ce huwa min indillahi wanda kuma shaidaninsa ne suke kamasa shaidaninsa ne suke kamasa wannan ta sa shi ruɗuwa ta sa mutane ruɗuwa da shi har ya kai ga da'awar allantaka cewa shi ma Allah ne ce ma fi jubbati illa Allah ce ba abin da ke cikin alkyabban nan ba Allah ba wato shi din nan da suke gani a alkyabban sa ba wani bane Allah suke gani da har malamai suka yi ijma'i na duka mazhabobi suka yi ittifaki akan cewa in bai tuba ba a kashe shi ya ridda kuma karshe hakan aka yi ya ki sauka daga kan abin da yake kuma aka kashe shi din amma mabiyansa sun ce ya ba da jininsa ne don Allah kuma jininsa ma da ya tsarki cewa la ilaha illa ya rubuta a bayan ƙasa ya rubuta a bayan ƙasa to shaidanu duk suna yin wannan aw ya'tihi bi ta'amin aw sharabin aw nafaqa ko ka masa wata dukiya sai su sato dukiyar wasu ko su sato a banki ko a wata ma'ajiya sai su kawo mutum sai su kawo mutum to irin waɗannan duk ana samun su a tare da matsafa bokaye masu ta'amali da shaidanu sauraka sai a kama shi a caje shi ba komai a jikinsa a je a rufe shi amma in ya sa hannunsa aljihu sai fito da sababbin nerori ɗan dubu-dubu fil sai ya fito da su ta rabawa ga shi dai ba komai a hannunsa ba komai an caje shi an sa shi a sel amma sai ga ya fito da kuɗi na raba 'yan sanda akwai wani mugu haka yi a ƙasar nan haka yi yan garin suna gaya man haka ya rika yi an kama shi aka je aka rufe shi kasan za a rufe mutum sai an cace shi ta cire duk wani abu a jikinsa amma sai ya ɗauko sababbin kuɗi filfil yana raba wa 'yan sanda da suka tsare shi ko kai aka baka sababbin kuɗi tuntun haka to wannan kuɗaɗen yawancinsu sato shi suke yi sato shi suke yi sai ka aje kuɗi ka tashi ka babu kai neman duniyar nan kuma a rasa waye ɗauka ƙarshe watakila kai ta zargin wasu wanda ba kuma su suka ɗauka ba ka zargi iyalanka ka zargi wasu yara a gidanka alhalin shaidanu ne suka zo suka ɗauki ana samun irin wannan da yawa to sukan ɗauki waɗannan kuɗaɗe su kai wa mutanen da suka yi dil da su suke harƙalla da su abokan harƙalla su faya zunnu haza karama shi kuma da aka kawo masa haka sai zaci karama ce miskini bai san cewa shaidan da yake wasa da wasa da hankalinsa ba shaidan na wasa da hankalinsa shi kuma yana ta karama ce ke da ita bal ayatan wa mu'jiza wani ma ya dauka aya ce mu'jiza ce zaka in aka aka yi dan abin nan dan sakaci sai ka je yayi da awar annabci annabta sai ce shi annabi ne tadullu ala anna hadha min rijalil ghaib ce wannan aya ce da take nuna cewa mutumin nan yana daga cikin mazajen koye aw min al malaikati ko yana daga cikin mala'iku mala'iku ba za su yi wannan ba ba za su yi wannan ba mala'iku ba sa yin abin da yake saban Allah ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru saboda haka shaydanu ne na aljanu suke yi musu irin wannan yanzu ba ta yadda za a yi mala'ika ya gamu da kai ya ce shi ne khadir in ya faɗa ka ya yi ƙarya mala'ika kuma ba ya ƙarya mala'ika ba ya ƙarya waya kunu zalika shaitanan labbasa alaihim ya zanto kuma wannan shaidani ne wanda ya jefa su cikin wannan rudin ya jefa shi cikin wannan rudin da yake ciki fa hadha wa mithluhu waqi'un kaseeran ibn taymiya ce wannan da yawa yayi ta faruwa wani abubuwan da yake fada da yawa yayi ta faruwa a'rifu minhu waqa'i'a kathira daga abubuwa yawa irin wannan da suka faru kaga wanda yana baka shaidar ido da gani ganin ido ne ba wai labari aka bashi ba akwai wanda aka bashi labari suna nan da yawa akwai kuma wanda da idansa ya gani ya ga waɗanda aka riƙe musu haka wasu bayan Allah ne amma sa karkaru ba sa iya bambance tsakanin abin da yake daga Allah da abin da yake daga shaidanu shaidanu sun samu kafa ta kokarin wasa da hankalinsu wasu kuma daman shaidanun ne su ma sauraka shaidani ne su haɗu da shaidani suke ta shaidana kama a'rifu min al-ghalat fi as-sam'iyati wal aqliyat to kamar yadda na san irin waɗannan abubuwa suna faruwa daidai da yadda na san irin kurakurai da ake samu wajen amfani da hujjoji na alkur'ani ko na hadisi ko kuma hujjoji na hankali to haka nan waɗannan abubuwan ma da suke faruwa duk na san su ibn taymiya kamar da kusan ya tashi a garin dimashq cikin ƙasar syria a cikin ƙarni na bakwai cikin ƙarni na bakwai a wannan lokacin a ɗariƙun sufaye suna da yawa musamman albata'ihiyya ko kuma arrifa'iyya mabiya ahmadu rifa'i wanda suke da saddabaru iri-iri da rifa'ido duk ya riske su ya riske wasu waɗanda suke girma ibn arabi tunda shi ba a nan ya tashi a nan ya rayu suke ganin darajarsa kamar irin su abin da nasirin mambici to da ire-iren wani sanar ga bidiyo'i sun yaɗu sun fantsama ko ina da ina to shi yasa abubuwa irin waɗannan na ɓata duk yawa ya san su da yawa ya san su wanda suke rayuwa a cikin imuce ma'adin irin waɗannan abubuwa na ɓata duk muna ganin su muna jin su ana faɗa musamman a yanzu lokacin social media ɗin nan zana za ka yi ta jin ana ta yaɗa maganganu na karamomin ƙarya daga ana ta ƙoƙarin sai an yi promoting ɗin wasu bayan Allah to shi ne mala ya ce duk ya san irin waɗannan abubuwa saboda haka idan sa abu ɗaya kiɗu waɗannan abubuwa ya san su fa haula yattabi'una dhanna la yughni min al-haqqi shay'a to irin waɗannan mutane kawai suna bin shaci faɗi ne zato kawai wanda ba zai wadatar da komai ba dangane da gaskiya in ana magana gaskiya to irin wannan kama kaman ba zai zama hujja ba ba zai zama dalili ba ولو لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله da a ce mutanen nan ba su shige gaban Allah da manzansa ba ba su yi gaban kansu ba sun jira ayar Allah ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abu kafin su yi aikata shi ko kafin su faɗe shi suna tsayawa su samu hujja daga alkur'ani ko daga sunna da a ce ba su wuce gaba sun yi gaban kansu ba bale ta samu bil kitabi was sunna da a ce sun liƙe alkur'ani da sunna la tabayyana lahum anna hadha min ash-shaytan to da ya bayyana gare su cewa wannan abubuwa da suke gani na surkulle duk daga shaytan to matsalar da suka samu shine gaban kansu da suke yi da addini kuma ya hana haka ya hana haka ya yi walazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih kak ku yi gaban kanku a cikin sha'anin addini baya halatta kai abu ba tare da ka samu hujja daga alqur'ani ko sunna ba in dai addini ne yana buƙatar sai an samu masa aya ko hadisi da take tabbatar da cewa wannan abu addini ne bautar Allah ne kamar yadda mai adar ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi baya halatta ga mukallafi ya yi wani aiki sai ya san hukuncin Allah yana magana akan aiki na addini abinda za a yi shi don a samu lada ko a samu kusanci ga Allah akwai abin da ya shafi rayuwa abin da ya shafi duk harkoki na rayuwa da mu'amala al'aslu fihi alhil asali anan shine halal ne sai idan wani nassi ya zo ya haramta abin amma a sha'anin addini yana buƙatar izini daga Allah in dai abu sunan shi addini ba sunan shi mu'amala ta rayuwa ba mu'amala ta rayuwa kaga kaga wani yadi sabo ya shigo ba sai ka samu aya da tace wannan yadin halal ne ko ko wani dinki ya shigo sawo ba sai wata aya ta zo ta ce maka wannan dinkin kalar sa halal ne ko eh ko wani takalmi ko ko wata mota sabo sabo kira kace sai ka je malam ya baka wata hujja akan motar nan sannan ka hau to wannan shi harkar mu'amala ta duniya annabi yana cewa antum a'lam bi shi'uni duniyakum ko bi umuri duniya ku akan harkar duniya inji Allah annabi yace kun ma fi ni sanin sa to wannan aka aiko shi ya koyar da mutane harkar rayuwar duniya ba ta mashanin addini me za ka yi ka nemi kusancin Allah ka nemi lada a wajen ubangiji subhanahu wataala ka samu wata falala ta musamman to wannan baya yiwuwa ka yi shi da ka sai ka samu aya ta alqur'ani ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani bayani cikakke na magabata to ya ce tura a ce mutanen nan waɗanda suke bin waɗannan shaidanu suna wasa da hankalinsu da a ce sun riƙe alƙur'ani da sunna ba su yi gaban kansu ba to da dukkan wani abu da shaidan zai zo maka zai zo masa da shi zai gane zai gane cewa wani daga shaidan ne wa kathirun min ha'ula'i yatba'u zawqahu wa wajdahu da yawa daga cikin irin waɗannan mutanen zaka samu kawai zauƙinsa ɗanɗanansa kawai yake bi da yadda yake ji a zuciyarsa da yadda yake ji a ransa shi ne alwajid sauraka daga ya ji nutsuwa da abu shi kenan sai ya yi abinsa ba tare da ya nemi dalili ba wa ma ya ji duhu mahbuban ilaihi da abin da ya ji yana so kawai bi gairi ilmin wala hudan wala basira ba tare da ilimi ko shirya ko basira ba kawai abu ne ya yi masa a ransa shi kenan ya masa daɗi shi kenan ya dace da wata son zuciyarsa shi kenan ya dace da wata manufarsa ta rayuwa shi kenan wannan shi ne kawai abin la'akari shi a gurinsa ba la'akari cewa abin nan da zai yi akwai wata aya ko hadisi da ya goyi bayan abin ko babu ba wannan ne a gabansa ba kawai abin ya yi masa are ya masa daɗi to shi kenan sai a shiga a yi tare da shi ce da a ce sun tsaya sun riƙe alƙur'ani da sunna suna gabatar da alkur'ani da sunna akan san zuciyarsu to da haka bata faru da su ba shaydanu ba za su samu iko akan su fa yakunu muttabi'an li hawahu bila dhanni wani ma bin san zuciyarsa kawai yake bi ba yi da ma wani abu na burbushin zatan ma a ce akwai zatan yiwuwar abin nan ko da dalili ko ba bai da ma wannan zatan kawai me yayi daidai da san ransa shikenan wa khiyaruhum mafi wato daraja zababbun cikinsu bari ya tabi uzanna wanda shi yake dan kama zato ma ya rike wani waiwai ko wata jita-jita watakila ya dan samu wasu abubuwa na dan shubha ma ya rike to wani ma ko shubhar ma shi baya baya bukatar da yawa kawai ya tashi idan salife yana gani ana yi yana yi wa ma tahwal anfus da abinda zukata suke so wa haula imala yace to waɗannan mutanen idza tuliba min ahadihim hujja zakara taqlidahu liman yuhibbu min abaihi wa aslafi irin waɗannan mutanen aka tsare su aka yi musu tsiye aka ce su kawo hujja kan abin da suke yi to kawai sai su nuna maka cewa su fa haka suka taso ana yi iyayensu da kakanninsu duk akan haka suke kuma wallahi ba wanda ya raba su daga wannan wannan ita ce hujjarsu taqlidahu li abaihi wa liman yuhibbu min abaihi wa aslafi tunda aka samu shekara 30 shekara 50 haka ake kai baka isa ka zo ka canza mana ba wannan ba ita ce hujja ba inda addini ne ai ya girbi iyayenka ya girbi kakanninka saboda haka dan me zaka takaita akan kakanninka ka ƙara sama mana mu so muke ka tike can zuwa ga lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sahabbansa amma ba wai cewa muka kai sabon abu ba bare ka ce wannan naka yafi dadewa mu cewa muka ka hada mu da tsohon na farko na tsohon tsoho wanda ya girmi tsohon to amma sai ya takaita abin zuwa shekara talatin arba'in ya ce haka ake to kafin wannan shekarun fa ya ake ba addini ba ne kuma addini nan ba tun tuni akwai shi ba to amma kai da ka zo kana cewa a kawo maka tsohon kai ne kai za su cewa ka zo da sabo wai mai cewa a faɗi tsohon shi ne kuma ake cewa ya zo da sabo shi na shi yana magana shekara talatin arba'in kai kuma kana cewa a koma tun annabi yana da rai wane ne tsoho wane ne sabo to shine malai yace cewa wa haula isu mutanen nan idza tuliba min ahadihim hujjatun idan aka nemi ɗaya kawo hujja zakara taqlidahu liman yuhibbu min abaihi wa aslafi sai kawai ya nuna taqlidin sa ra'ayin riqau da da makalkalewa abinda ya samu iyayensa da magabatansa akai ka kaulin mushriki na kamar yadda dai mushrikan farko suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun mu fa lalle mun samu iyayenmu ne akan wannan addinin kuma mu muna bin su ne sau da kafa haka suka ga suke ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa annabi ya zo da sabo shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da addinin da aka aiko duka annabawa da shi tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kansa duk abinda suka zo da shi a na'ibudullah wa shtanibu tagut ku ne ku bauta wa Allah shi kadai ku nisanci duk wani abu da ake bauta ba Allah ba wannan shine addini duka wani annabi amma cewa ake yazo da sabo yazo da sabo me me yasa kuke kan wannan abin da kuke kai sai ce akan sa muka samu iyayenmu kuma za mu ci gaba da bin su sau da kafa wa in aka so in kuma sun juyar da abin ihtajju bil qadari sai su yi hujja da kaddara sai su yi hujja da kaddara cewa haka Allah ya ga dama ya ga mu law sha Allah ma ashrakna wala abauna da Allah ya ga dama mu da iyayenmu ba mu shirka ba shirkan nan da muke yi Allah ne ya zaba ya zabe mu yi ta Allah ne ya ga dama mu yi ta haka suke yi zafi hujja da kaddara wa huwa anna Allah arada hadha wa sallatana alaihi sai haka Allah ya nufa mu yi wannan addinin kuma haka Allah ya ba mu dama a kansa zaka kai dan menene zaka zo ka kawar da mu da abin da Allah da ya ga dama da ba za mu bauta ma wani ba ba shi ba insha Allah wa insha Allah ma abadna min dunihi min shay' ba da Allah ga dama ba wani abu da zamu bauta ba shi ba da haka wannan bautar da muke yi shi ga dama muke yin ta wannan shine hujja da kaddara mutum yana kan bata yana kan halaka ana masa wa'azi yana cewa kaga Allah ne ya rubuta mun ya kaddara mun abin nan kai dai kawai ka je kai mun addu'a in Allah ya nufa za mu daina za mu daina wannan ba hujja bace hujja da kaddara irin wannan ba hujja bace shi da malai ce fahim ya amalu da bi hawahum suna dai bin son aiki ne da son zuciyarsu wa iradatu nufusihim da abinda rayukan suke so manufofin su kawai suke bi ba maganar cewa Allah ya tilasta su ya matsa musu akan haka su suka zabi haka Allah ya ba wa dan adam irada ya ba shi dama ya zaba to duk hanyar da ka zaba sai Allah ya hore maka bin wannan hanyar ba zai takura ka bai matsa maka sai ka batta ba in ka zaɓi ka yi bata sai Allah ya hore maka hanyar bata فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى kowanne yana samun taisirin ubangiji yasa annabi ce kullum yassaru lima khuliqa lahu kowa Allah yana hore masa abin da ya halicce shi saboda shi fa in kana min ahli sa'ada amila amila amala ahli sa'ada fa in kana min ahli shaqa amila amala ahli shaqa dan aljanna za ga yana aikin yan aljanna dan wuta zai yi aikin yan wuta da haka ubangiji subhanahu wataala ya ba kowa zabi fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura sauraka hanyar ubangiji ya bayyana ta ga kowa da kowa ba a zaɓo wasu aka bayyana musu aka ɓoye ma wasu annabin Allah da ya zo kiraye ga kowa da kowa ya ayyuhan nasu ya ta kira ni rasulullahi ilaikum jami'a ku mutane ne manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya sauraka sakonsa bai ɓoye wani ba ya gaya ma wani ko ya raɗa ma wani a'a kan dutse ya hau yadda kowa ma zai ji shi ya kira kowa a zo a ji sakonsa haka ya raka bi kasuwanni da lokutan hajji in larabawa sun shigo maka haka yake bin su kowace kabila da inda take sauka masaukin su haka yake bin su ɗaya bayan ɗaya na musu wa'azi kaga Allah ya isar da sakon sa ba a ware wasu aka rada musu ba aka boye ma wasu da ke cewa an boye ma wani abu wani abu sai wani lokaci ya zo a bashi a annabi bai wannan ba Aisha radiyallahu ta'ala ana ta ce wanda ya ce maka annabi ya boye wani abu to ya karyata Allah ya kafirta saboda Allah subhanahu wataala ya bada shaida Nabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako lati al-yawma akmaltu lakum dinakum da annabi bai isar da sako duka ba to Allah ba zai ce addinin ya cika ba cewa ya cika ya nuna ba a rage komai ba duk abin da kace ya cika to babu babu rage kenan a ciki ba rage komai ba to saboda haka kaga babu ba wani wanda yake da hujja shi ya zabbata kuma ya ce shi haka Allah ya kaddara masa fahum ya'maluna bi hawahum yace wannan kawai aiki suke yi da san zuciya wa iradatu nufusihim kuma haka zukatan suke nufi haka zukatan suke so bi hasabi qudratihim kamar yadda aka ba su iko gwargwadon ikon da aka ba su kal mulukil musallatina kamar sarakuna wanda aka ba su iko a hannunsu waɗanda aka ba su iko a hannunsu kaga in suka yi adalci su suka zaɓi su yi adalci in suka yi zalunci su suka zaɓi su yi zalunci an ba su ikon a hannunsu za ka babu wani basaraki ko wani mai mulki da zai yi mulki ya zalunci al'umma kuma ya ci haka Allah ya kaddara ya cuci al'umma ya zalunce su ya cinye dukiyoyinsu ya jefa su cikin tasko da musifa a tsare shi ana masa tambayoyi ya ce shi fa a kyare shi haka Allah ya kaddara masa ba wanda zai yarda da hujjarsa dan mai hankali zai ce ku ci gaba da bincikensa ku ci gaba da gana masa wahala yadda ya wahalar da mutane ba za a karɓi ba za a karɓi hujjarsa ba ai da aka bashi mulki kaga an bashi dama a hannunsa ne ya amfani da mulkinsa amma je ya kwanciyarsa ya yi baccinsa yadda yake so ya yi ta raƙashewa da shagalewa ya bar al'umma cikin wahala to kaga wanda baya da hujja da zai ce shi baya da wani iko a hannunsa to haka su ma waɗannan haka ɗaiɗaikun mutane ba wanda zai yi abin da yi ga dama a tare shi ya ce a kyale shi kaddara ce ta hau kansa ba wanda zai saurare shi haka wanda ya sata ne aka zo sai na umar zai yanke masa hannu ya ce kaddara ce sai na umar ya ce mu ma da kaddara za mu yanke maka ka yi sata da kaddara mu ma da kaddara za mu yanke maka hannu sai ka yi haƙuri ita ma shari'ar da ta hau kanka kaddara ce kai a sata ka kana iya kaddara mu kuma a zamu shi shari'ar ba kaddara kaddara ita na nan ko'ina ce na firru min qadarillahi ila qadarillah lokacin da zai shiga sham aka ba shi aka ba shi abin nan cewa ana annoba ya koma sai wasu karka ce a sayyidina Umar kai ma za ka guje wa kaddara Allah ne yace eh daga kaddara Allah zuwa kaddara Allah ba ai dai zaka tafi man karkashin kaddara Allah kai baka za mu guje wa kaddarar Allah zuwa ga kaddarar Allah nafirru min qadarillah ila qadarillah kamar abin da ya sauka ka daga hannu kana addu'a ita ma addu'ar kaddarar Allah ce saboda haka kaddara ita ce take canza kaddara ba ba dabarar mutum ba ba komai ba malam yace wa kana alwajibu alaihim an ya'malu bima amara Allah abin da yake wajibi akan su shine su yi aiki da abin da Allah ya umarni da shi fayattabi'una amra Allah don haka su bi umarnin Allah wa ma yuhibbuhu wa yardahu da abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi la yattabi'una iradatahum ba abin da su suke nufi ba wa ma yuhibbunahu hum wa yardawnahu da abin da su suke so suka yarda da shi saboda haka ka bi abin da Allah yake so ba ya yarda da shi ba abin da kai kake so ka yarda da shi ba wa an yasta'inu billahi kuma su nemi taimakon Allah su nemi taimakon Allah fa yaqulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ya Allah kai kade muke bauta kuma kai kade muke neman taimakon ka saboda haka duk cikin abin da suke yi su nemi taimakon Allah Allah zai taimaka musu zai taimaka musu su gane gaskiya kuma zai taimaka musu su bi gaskiya duk ubangiji zai musu wannan ce la haula wala quwwata illa billah su nemi taimakon Allah da wannan ce la haula wala quwwata la haula babu wata dabara babu wata iyawa ko kwarewa ko wata gwaninta wala quwwata babu wani karfi illa billahi sai tare da Allah haka duk abinda mutum yake ji da shi na dabara da wayo ko na karfi to ya sani cewa dabararsa da wayensa ba za su amfane da shi ba su amfane shi ba sai sai tare da Allah sai da taimakon Allah saboda kalmar la haula wala quwwata illa billah isti'ana ce zikiri ne na neman taimakon Allah la haula wala quwwata illa billah tatabarra'u min hawlika wa quwwatika wa tata'allaqu bi quwwati Allah kana cewa ya ubangiji dabara ta ba za ta yi min komai ba za ta amfana da ni komai ba karfi na ba zai amfana da ni komai ba sai tare da kai saboda haka su yi wannan za su ga taimakon Allah subhanahu wataala la ya'tamiduna ala ma utuhu min alquwwati wat tasarruf wal hal kasu dogara akan abinda aka ba su abinda aka ba su na karfi ko na tasarrufi ko na wani yadayi da suke ji suna ciki na wata dukiya ko sanayya ko wani abu kan wannan ya dauki hankalinsu kasu ce da wannan za su yi dogaro tun ya rika jin cewa ƙarfin da Allah ya bashi ya ishe shi baya buƙatar komai wurin Allah zai iya da ƙarfinsa shi sai kuna da sojoji muna da 'yan sanda muna da kaza kaza don haka ba sai kun yi addu'a ba a'a 'yan sandanka da makamanka da sojojinka da duk abin da kake da su ka ƙara da neman taimakon Allah waɗannan in ba da taimakon Allah ba za su amfane ka ba sai ga sunan kuna da su tili amma ba su muku wani amfani saboda kuna buƙatar ku nemi taimakon Allah haka nan dukiya da mutum yana jin yana da dukiya ya isa da dukiya ya tara dukiya kada ya cewa dukiyarsa za ta iya masa komai sai kaga Allah subhanahu wataala ya rike taimakon sa dukiyar gata amma ta kasa amfanar da shi ta kasa amfanar da shi mutum nawa ne Allah yake jarraba da wata rashin lafiya ya kashe dukiyar iya kashewa ba inda zai ba zai shiga ba a duniya amma Allah hana shi warkewa ga dukiyar zai maduduwa zai kashe ko nawa ake so zai bayar amma Allah hana shi warkewa kaga dukiyar ta shi ba ta amfane shi ba yana da dukiyar amma Allah ya hana shi nutsuwar zuciya kullun yana kwana da bakin ciki yana tashi da bakin ciki a cikin dukiyar ne ake azabtar da shi wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya wace kada dukiyarsu da 'ya'yansu su ba ku sha'awa Allah yana son ya azabtar da su da dukiyar tasu da 'ya'yan nasu saboda wani dukiyar tashi ce da dukiyar yake azabtuwa ita ce take zama masa azaba makamashin azabtar da shi kuma a nan duniya fa inna hadha min al-jadd to wanda yana daga cikin rabo wani kaso da Allah yake bawa kowa a duniya wanda ya bashi mulki wanda ya bashi dukiya wani ya bashi jama'a wani ya bashi shuhura kowanne zai bashi wani kaso wani ya bashi karfin jiki haka kowa da irin jan da ake bashi wani kasansa da ake bashi to wannan kasan da aka bashi na karfi ne na dukiya ne na mutane ne na sanayya ne na waye ba zai amfane shi ba a gurin Allah shine aljad alhamd وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقب الصلاة وفي الاعتدال بعد الركوع النبي صلى الله عليه وسلم إننا صلى قول إن يقام صلى أدو إن باين صلى كوكما باين يدقو دقى ركوع ذكر باين دقو ودقى ركوع يكتشي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم يا أبنجي la mani alima a tsaita babu mai hana abin da ka bayar in ka bayar to babu wanda ya sai hana wala mawatiya limama na ta ba kuma mai bayar da abin da ka hana in Allah bai bayar ba to ba mai bayarwa wala yanfa'u zal jadd minka al jadd duk wani mai rabo rabansa ba zai amfani shi komai ba duk wani mai rabo wato yake da wadata alghina almal ko yake da alquwa as-sultan yana da wani rabo na dukiya ko rabo na ƙarfi ko wani iko to wannan rabon nashi da ikon nashi dukiyar tashi ba za ta amfani shi a gurin Allah da komai ba saboda haka abinda kaga ka samu shine rabon da Allah ya yanka maka kuma wannan rabon naka duk duniya ba mai iya hana maka shi abinda ka rasa to ba rabon ka bane duk duniya in za ta taru ba za ta baka shi wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da Abdullahi dan Abbas inda duk duniya za ta haɗu su baka abinda Allah bai baka ba ba mai baka shi inda duk za su haɗu su hana ka abinda Allah ya ce naka ne ba wanda sai hana ka to in ka sa wannan a zuciyarka to ka huta yace to da za su yi wannan da za su yi wannan to shedanu ba za su yi nasara akan su ba to amma sun saki wannan hanyar suna jin cewa ƙarfinsu dabararsu ikonsu iyawarsu wannan sun ya ishe su ce to wannan shi ya ruɗe su har suka fada cikin abin da suka fada to anan za ka dai a takaice shi abin da malam yake jan hankali a kansa shi ne komawa a riƙe littafin Allah da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sha'anin ibada da bautar Allah da neman kusanci da Allah a riƙe alƙur'ani da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da mutum zai yi ya auna shi da waɗannan abubuwa kada wasu abubuwa su ruɗe shi shaidanu suna nan sun baza koma su ko'ina kuma za su bi kowace irin hanya na su ga cewa sun batar da mutum kowa kuma za su ƙullo masa ne ta hanyar da suka ga yana da rauni wani yana da rauni ta ɓangaren dukiya harkar dukiya yanzu nan sai ka ga an burma shi to sai su fito masa ta nan saboda ka su ta kawo masa shubuhi su ta jefa su cikin barna wani kuma su fito wasu ta hanyar mulki da sarauta din shi kuma inda ya sha'anin sarauta ne to ko menene ba zai iya inda zai samu mulki wata kujera to wasu tanan kuma za a ga raunin su tanan za su fito musu wasu kuma ta hanyar mata kowa akwai ta hanyar da shedan zai fito masa saboda haka ka nemi tsarin ubangiji ka fitar da zancen dabarar ka da iyawarka da gwanintarka da jin kai wane ne ka fitar da wannan ka rike alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to zaka samu kariya daga shaidanu wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake ta kokarin ya ja hankali zuwa gare shi wanda kuma yake nuna cewa rashin sani ya sa wasu suka fada cikin komai shaidan shaidanu suke wasa da hankalinsu Allah ka tsare mu lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh